الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu al'arba'unan nawawiyya a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji tabaraka wa ta'ala mun gama karatu cikin hadisi na 28 wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hadisi na 29 haka ne ko? قال المصنف رحمه الله الحديث التاسع والعشرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه حديثي na 31 a cikin wannan littafi mai albarka an amso shi daga Mu'az dan Jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi ma'azun jabal ya ce ƙultu ya rasulallahi da ce ya jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yuba'iduni anin nar ce ya rasulallahi ka bani labarin aikin da idan na aikata shi wannan aikin zai shigar da ni aljanna wato Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da ni aljanna saboda wannan aikin da na aikata sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala zai nisantar da ni daga shiga wuta saboda wannan aikin da na aikata saboda aiki na alkhairi yana zamantowa sababi ne na shigar bawa aljanna sababi ne na tsiran bawa daga shiga wuta amma ba wai aikin nashi bane yake sa shi cikin aljanna mun gane da kyau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'maluna sannan kuma ga hadisin Abu Huraira da nana na Aisha ma'aiki alaihi salatu wassalam yace lan yudkhila ahadan minkum amaluhu aljanna qalu wala anta ya rasulullah qala wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin hadisin nana Aisha Allah ya ce ba wani daga cikin bayin Allah wanda aikin shi zai iya shigar da shi aljanna sahabbai suka ce har ma kai ya jaka dan Allah ya ce har ma ni sai in Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube ni da rahamarsa da kuma fadalarsa saboda shi aiki yana zamantowa sababi ne asbab mun gane amma ba dan wai shine iya tsagwaran aikin bawa bai isa ya kai shi aljanna ba duk inda a ce bawa gabaki ɗaya rayuwar shi zai kashe ta cikin yi wa Allah ta'ala biyayya to in ya ce za a zo a yi lissafi na keke da keke ba zai kubuta ba daga wajen Allah a ce Allah bai biyo shi ba shi ba ba wai zance a shigar da shi aljanna ba Allah zai ce kayi sallah ta lokaci bai ce kwarai ku Allah bin yi fashi bai ce to alhamdulillah lumfashi da na baka na lafiya launin nan guda ɗaya a mun lissafin shi ni shi nawa kai da lumfashi nawa kai ka zauna lafiya karau zaman lafiya da na baka sallata ka bari mu auna ta akan lumfashi kadai lumfashin ka ne ni kaza kaza kaza to an baka lumfashi na awa biyar akan sallah ta lokaci biyar yanzu kuma da aiki ne na alheri kace na tasbihi tasbihi 33 tahmida 30 taushe kenan an gama shi kuma tasbihi 33 tahmidi kaza kaza to lumfashi na awa ɗaya da aka baka an amshe su duka gabaki daya sai kuma mai kai na yi ziyara na yi kaza na yi karatun ƙudan na yi kaza ce to an gama shi ma dai a ɗauki numfashi da a baka kaga yanzu mutum zai kamu da rashin lafiya lumfashin da za a sa mai injin lumfashi a gidan likita ko bai isa bai ba shi damar irin yadda yake lumfashi a yanzu lafiya kalau kuma za a ga cewa yadda za a saka maka kuɗi ka biya ba wa kuɗi bane wanda yake jika biyu jika uku maƙudan kuɗi ne za a zuba maka in kai kwana uku a irin wannan gurin za ga cewa kudin da za a kashe ya fi karfin ka yi hidimar gidanka da kai sai matarka ta wata guda amma Allah ta'ala ya baka ni'ima kana cikin kwanciyar hankali kana lumfashinka yadda kake so amma sai ka raka cewa ai mu in Allah bai shigar da mu aljanna ba to su za a shigar aikin da muke tukuru sai gani aka zo lissafi kai ga baki ɗaya sai kana cewa da Allah ayi hakuri mun gane da kyau aikin bawa shi kadai baya shigar da bawa aljanna sai an an hada da me da rahama da magafara ta Allah shi yasa ibnu rajab alhambali Allah ta'ala ji kansa da rahama yana da ɗan ƙaramin littafi da yi wanda ya haɗa tsakankanin waɗannan hadisan da waɗannan ayoyin almahajja fi sairin dulja haka yana sa yadda sa suna almahajja fi sairin dulja saboda ayoyin da suke magana akan cewa wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'maluna wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'maluna to kuma gashi hadisi karara cikin Bukhari da Muslim ya tabbatar da cewa aiki baya shigar da bawa aljanna da za a hada tsakankanin su shine akwai al-akhdhu bil asbab sai kuma ka barwa Allah lamarin sa mun gane da kyau yawwara qala ma'aiki alaihi salatu wassalam yace laqad sa'alta ana azimin wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi ya ce hakika ka yi tambaya game da abu wanda yake mai girma ka yi tambaya game da al'amari mai girma amma abu ne wanda yake mai sauƙi ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sauƙaƙa mishi wato game da abin da ya shafi aikin da zai shigar da bawa aljanna al'amari ne wanda yake mai girma amma wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙa mai al'amarin ba shi da girma a wajen shi wani za a ga sallan nan ta lokaci biyar ko wallahi kama a ce mishi je ya dauko bungurumin dutse ne a daji a ka ya kawo shi cikin gari wani za a gani zai kawo ba zai iya yin sallan nan ta lokaci biyar ba ce da asuba ina cikin barci mai daɗi ga sanyi ga barci mai daɗi a ce in huto masallaci ba zai yi ba a zuwur lokacin da ya kamata a ce mutum ya yi ƙailula sha biyu da rabi ya kwanta zuwa karfe biyu da rabi a ce kuma a lokacin zai tashi ya sallah ba zai ba la'asar kuma ga shi ga gayyatar abokina ya yi kaza an yi kaza an yi kaza an shiga cikin hada-hada na je na buɗe shago in rufe ba zai yi ba magariba ga shi lokaci ne wanda ya kamata a ce na tsaya na yadda safin kuɗi da na da shigo da wanda ya fita da sauransu ba zan yi ba sai ga cewa kawai gabaki ɗaya mutum wanda Allah bai nuface shi da shirya ba sallan nan ta lokaci biyar kowane lokaci ya bai tsari babu program da sallah a wannan lokacin to amma wanda Allah ta'ala ya kawo abin da sauki a wajen shi baya ma jin daɗi ji yake kamar wani kaikai yana sukan shi a jikin shi in aka yi kiran sallah ba tare da ya rufe abin da yake ba ya tafi ya yi sallah haka in barci yake go daga ya ji an yi kiran sallah ba zancen barci ba ne barci dan daɗin barci sallah ta fi shi daɗi as-salatu khairun minan nau mun gane da jau na'am ta'budu Allah la tushriku bihi shai'a. ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to babba abin da za mu kula da shi shine ka bauta wa Allah ta'ala kada ka haɗa bautar wani da shi kada ka haɗa komai da bautar Allah ya zamanto Allah ta'ala shi kaɗai ne kake bauta dan shi ba ka bauta dan wani ko wance ko suwa ne wato ƙimus salata sannan kuma ka tsayar da sallah ka dinga zauwa da sallah kamar yadda ya dace kamar yadda aka karantar da ita a shar'ance watutiz zakata sannan kuma idan Allah tabaraka wata'ala ya hore maka hannu da shuni ka mallaki dukiyar da ta kai nisabi ta cika sharuɗa na fitar da zakato ka bayar da zakka ga waɗanda suka cancanci wannan zakka din ba wai fagamniya za ka yi a cikin ta ba ka baiwa wanda ka ga dama a waɗanda suka cancanci wannan zakka din su za ka baiwa wata sumu ramadana sannan kuma ka azumci watan Ramadan a kowace shekara idan Ramadan ya zo a matsayinka na baligi mai hankali mazaunin gari mai lafiya to ka azumci Ramadan wata hujjul baita sannan kuma ka nufaci daki na Allah tabaraka wa ta'ala da niyyar ibada ta hajji idan Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare maka al'amura to waɗannan su ne abubuwan da idan ka yi riko da su zai zamanto ka samu makami mai girma wanda ta dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala zai shigar da kai aljanna ta dalilinsa Allah tabaraka wa ta'ala zai nesantar da kai daga wuta sai kuma ma'aiki ya bashi waɗansu kuma bonus din sun maƙala sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wa mu'azu bin jabal ala adulluka ala abuwa bil khair shin kana so in nuna maka ƙohohi na alkhairi in shiryar da kai akan ƙofofi na alkhairi wato kowata kafa daga cikin kafafe ɗin nan da zan ambata maka kafa ce mai girma ta alkhairi zala ce as-sawmu junnatun yin azumi na nafila bayan kayi na farilla garkuwa ce wanda za ta kare ka daga fadawa wuta zala sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama yawman fi sabilillahi ba'ada Allah wajhahu anin nar 70 kharifa hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yana cikin Bukhari da Muslim dukkan wanda ya azumci ne ɗaya tal dan Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai nesantar da huskar shi daga fadawa wuta nisan shekara 70 nisan tafiyar shekara saba'in kaga idan kai azumi uku saba'in saba'in uku ɗari biyu da goma in kai azumi goma ɗari bakwai in kai azumi dubu yana gani a yana ga ka kai shekara dubu bakwai to a ce ka shekara ashirin kana azumi uku uku a kowane wata kana azumi uku uku a kowane wata sai ga a kowace shekara kana da kwai azumin da bai kasa da azumi talatin azumi 36 a kowace shekara azumi 36 idan ka shekara goma 36 so goma zai baka nawa 300 da nawa kaga 30-30 maso goma 300 za su baka 6-6 so goma 360 iya adadin kwanakin shekara a shekara goma ka shekara 20 kana yin azumi 3-3 sai ya zama to ka tashi da azumi 700 har da 20 ka shekara 30 ka tashi da azumi sama da dubu to ma'aiki ya ce wa saumu jinnatun a saumu jinnatun azumi garkuwa ne wanda take karewa mai ita daga shiga wuta wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara sadaka ta nafila ka ɗauki wani abu ka bayar da shi ga wanda ya dace tana bushewa tana bucewa fushi na ubangiji kamar yanda ruwa yake kashewa wuta idan kana so ya zamanto Allah tabaraka wa ta'ala ya fasa hushi da kai ka fita daga cikin waɗanda Allah yake hushi da su shine ka dinga sadaka sadakar da za ka yi bi kadari ta'atika gwargwadon karfinka liyun fiq zu sa'atin min sa'atihi wani sadakar da za ka yi ta rana ɗaya la'alla shi ya shekara guda ma ba zai kai ya taka ba amma kuma kowanne saboda Allah ta'ala ya gani yarshi wancan wanda ya bada miliyan ashirin a zama daya kai da ka ɗauki dala ashirin ka bada a zama daya ka yi don Allah shi kuma ya yi don a ce alhaji ya yi wala sai ga kai ka tashi da lada shi kuma ya tashi da da yabo na mutane mun gane da kyau wani zai ce kai me zai da Allah me zai da dala ashirin kinka ana zancen za a gina masallaci ka ɗauko dala ashirin ka bada ta yi da kudin ka ya ce da Allah ku yi haƙuri yau ita na kari wani ya ce a to ku bar shi kawai tun da ita kaɗa ya kari ya wani ya zo shi to gashi ya ba ku cak nawa ce ya ce a ku leƙa ya ce aka ce ya ce miliyan ashirin aka ce Allahu akabar shi aka mishi kambara wani ya ɗauki dala ashirin kinka ya jiwa maka ita aka ce a kar ku jiwa mishi da an zama miliyan ashirin ba shi bai tuni akan ba buƙatar ashirin kin tashi a dawo da yata kaje ka tashi ka tafi gida dai bawa Allah sakare sakare kai dai zuciyar ka dai bawa Allah dai ga ta to shi ko miliyan 20 din da ya bada ba da Allah ya bada ba kuma la Allah miliyan 20 din nan da ya bada tafi sauki a wajen shi sama da dala 20 kin da kai ka dauka karba a gurin ka la Allah shi miliyan 20 din da ya dauka ya bada yana da koyi ita ita a gida sama da 20 kai ku dala 20 din nan da ka dauka ko gida ko waje ne in ka ji ana gida da waje ko to ka fito ɗauraya ce ga baki ɗaya ka ɗauka ka bada to ai ka fi shi tsoron Allah ba za a ce ya bada da yawa ya fi ka tsoron Allah ka fi shi tsoron Allah kai duka ne ka yi jihadi ka bada shi kuma yanzu cikin nashi ne ya ɗauki ɗaya cikin ashirin ya bada kamar kai ka ɗauki biya ce ka bada ban gane da kyau yawwara wasalatun rajuli fi jaufin layil da kuma sallar da mutum zai yi a cikin dare ya muleli kenan yana daga cikin abin da yake kawa bawa kusanci a wajen Allah shine qiyamul layl wadala ce alaikum bi qiyamil layl fa innahu da'abu salihina qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa magfiratun lisayyi'at wa manhatun lil ithm ina cikin sunan hadisin abu abu umama zala ce ina umartar ku da ku kula da qiyamul layli dan ibada ce wanda take ta mutane na gari kafin ku sannan kuma ibada ce wanda take ƙara wa mai ita kusanci a wajen mahalicinsa sannan kuma ibada ce wanda take kankare wa mai yin ta laifuffukan da yake aikatawa ibada ce wanda take hana bawa ya aikata laifi sun matala sannan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya karanta wannan ayar ya ce ta tajafa junubuhum wato bayan allah na gari su ne waɗanda hankurkurransu suke nesanta anil mabaji'i daga shunhudu da dare kenan haƙarƙarinka in mutum ya zo kwanci ba a haƙarƙari bai ke kwanta ko na dabo ko na gun ko yayi reran to ya ce bayan Allah na gari su ne waɗanda haƙurƙuransu suke nesantar shimfiɗa da dare me suke yi ya du'una rabban khawfan wa tsama'an suna roƙon ubangijinsu suna bauta wa ubangijinsu saboda tsoron azabar shi da kuma sawa ran samun rahama shi ita ce aljanna wa yunfiquna mimma razaqnahum suna ciyarwa dangane da abin da muka ba su shi na rufin asiri Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum ba wata rai da ta san abin da aka boye musu min qurrati a'yunin na sanhin idaniya jaza'an bima kanu ya'maluna wato za a sake ta musu da wannan ne sakamako dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya wato ƙiyamun laili tana daga cikin siffa alama ce daga cikin alamomi na bawa lalle yana aiki don Allah saboda lokacin da kake ƙiyamun laili baka tunanin alhaji wani zai kama ka ziyara a lokacin lokacin da kake ƙiyamun laili baka tunanin abokin ka wani zai kama ka ziyara lokacin da kake ƙiyamun laili baka tunanin wani zai kira ka a waya saboda lokacin lokaci ne na ganawa da Allah lokaci ne na hutu wani yana gidan shi Allah kan da ya yi na barci ya fi kai ashirin ba zan ce ya zo gurin ka bane amma da rana in kana sallah ko wani ya kira ka to gana ina zuwa ka ce to bari in yi saukin ya lalla in je masallaci ai kaga wannan la'alla zai iya yawa mutum ya riya amma kiyamu leli alama ce ta mutumin kirki ne idan mutum ya zama to ya kula da kiyamu leli da kyau kowane dare yana yi daidai gwargwaro to sai ya shiga cikin ƙarƙashin ibadur rahman wanda Allah ya zano sufansa cikin suratul furqan ko ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama sai ce me walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama al-mughira ibn shu'ba Allah ya kare yadda da shi ya rawaito hadisi daga ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yanda yake cikin sayo muslim ma'aiki ya ce sa'ala musa rabbahu ma adina ahalil jannati manzila annabi musa ya ce wa ubangiji ya allah cikin yan aljanna wane ne ya fi kowa kaskantaccen masauki ya ce adinahun huwa rajulun ya ji'u ba da ma udkhila ahlal jannati aljanna ma udkhila ahlal jannati aljanna wa ahlan nari nar fa qala lahu idhhab fadkhul aljanna فيقول أي رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذات فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله قال في الخامسة رضيت ربي قال هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك ya ce wanda ya fi kowa masauki na ƙasa masauki na ƙasa wanda shi ne wanda talakan aljanna kenan shi ne mutumin da zai zo shi ranar tashin aljama yan aljanna an shigar da su aljanna yan wuta a shigar da su ta ce kai je kai ma ka shiga aljanna ce ya Allah ya za a yi duk mutane sun kai kama guri babu guri Allah zai ce to shin ka yarda a ce kana da kai guri a cikin aljanna irin gurin da shugabanni na duniya wanda ya fi kowa shugabanci yake da a duniya ya rabi ya rabitu ai na samu wannan ya yi allah zai ce mai to kana da irin wannan da irin shi da irin shi da irin shi da ya ce annabi da ce ya isa ya ubangiji na yarda ya ce to an haɗa maka shi kuma da goma tamkar shi baicin shi walaka mashtahata nafsuka walazzat ainuka abin da ranka take so shi zaka samu a aljanna abin da idan ka take jin daɗi idan ta gani shi zaka gani ba zaka ga abin da zai bakanta maka rai ba Allah ya ce wannan shine adnahum manzilatan sai annabi Musa ce tab yace rabbi fa a'lahum manzilatan yace to ya ubangiji wanda yafi kowa matsayi wa a aljanna yace ulaika alladhina aradtu sai ai wanda suka fi kowa matsayi a aljanna dan su na gina aljanna eh gharastu karamatahum bi yadi yace na dasa karamcinsu duk abin da ya kamata a musa ya ce da hannuna ne. Ƙala ta'ala wa tasdiqu zalika fi kitabiyu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun. Hadisin mujira na cikin sahih Muslim. Ga hadisin Abu Hurairah na cikin Bukhari da Muslim. A'adartu li ibadi salihina ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin bal hama udlitum alayhi. ثم قرأ رسول الله sallallahu alaihi wasallam fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun an gane da kyau ko thumma qala shine ce hatta balaga ya'malun har sai da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kawo ya'maluna ba wai waɗannan ayoyin bane mutum zai karanta a qiyamul lailin nashi a zai karanta mata yassara ne ayi warwana da wana ta sha bambam la'alla wane shi in ya tashi zai karanta daga alamtar zuwa nasi shi kuma wani in ya tashi zai da kulhu wallahu ne zuwa nasi wani in ya tashi kuma ganin damar shi ne kama daga wati ne zuwa nasi wani ya ce sun mishi kaɗan daga amma zai kamo zuwa nasi wani ya ce shi ma sun mishi kaɗan daga tabara zai kamo zuwa nasi iya kudinka iya shagalinka kano kalilan minan laili ma ya haja una wa bil asaharihum yastaghfiruna wani za ga yaki amu laili da izo goma wani da izo ashirin wani za ga ya da izo ɗaya wani ya yi da surori guda goma na ƙasa Allah musu albarka inda dan Allah ake yi da wanda ya kaɗan da wanda ya jewa kowanne zai samu sakamakon shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala sun maƙala sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ala ukhbiruka bi ra'asil amri shin ba zan baka labari ba da tushen al'amarin wa amudihi da kuma ginshiki na al'amarin wa zirwati sanamihi da kuma tsolo ko kuwar tozansa wulutu bala ya rasulallah a ce kwarai ya jakadan Allah ba ni labari ƙwala ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce rasul amri al'islam tushen al'amarin jarin shine musulunci wato in ya zama to mutum ya tafi kasuwa ba jari a hannun shi ina ga sai dai ga 'yan kasuwa kawai ba ko biya ka tafi kasuwa a hannun kuma kace kasuwanci kace so kai sai zama da ya zama to an dan samu ci gaba kana da mai gida ka je ka zai iya baka kuɗi wannan kuɗin da zai baka shine jar amma ka fita kawai ba CDD ba sa dada ba ba komai a hannunka ba komai a junga kuma kace ka tafi kasuwanci dai kaje ka ga motoci da da masu fanta ma ka dawo amma ba za ka je ba kace ga dai kaje ka yi dako in ka samu kaya daga karshe kuma sai ka zama to ka dan ka dan samu jari to tushen al'amari wanda shi ne jari ɗin wanda shi sai da shi komai yake tafiya shi ne musulunci saboda idan ya zama to mutum ba musulmi ba ne dun wata gara basar da za a yi magana a kanta shi baya shiga ciki mun gane da kyau in aka ce yan yartar sun ba da gara basa karfe goma na dare har zuwa karfe shida na safe da dala ashirin za ka yi awa ɗaya kana hira mutumin da yake da sahel kuma ya sare shi ba zai sa ba mutumin da yake da bushi ba ba zai sa aran zai sa ba sai wanda yake da irtan to ra'asul amri al-islam tushe al'amari shi ne musulunci duk wata gara basa da za a yi magana a kanta ana magana a kan musulmai ne wanda ba musulmi ba ba zai shiga cikinta ba sai lokacin da ya zama to ya yi alliance ya shigo musulunci shi ma wa amuduhu as-salatu ginshiki na tafiyar ita ce sallah to in kana so ka ji tafiya ta yi kyau hankalinka a kwance ka dinga sallah za ga cewa wani musulmin ko wala Allah ta'ala in ya dora mai wani bala'i inda ya ce wani arnan ne Allah ya dora wannan bala'i a ɗaya zai mutu ba da sabon ta ce mai rashin lafiya a ɗaya zai mutu wani za ga an ce ɗan shi ya rasu bayan ɗan shi ya rasu a ce barayi sun sace mishi kaza bayan haka na a ce an gobara a shagon shi amma kuma in ka gan shi a titi ba za ka taba gane a ɗaya daga ciki ya faru ba saboda ya yarda da kaddara ya imani da kaddara ya san Allah shine mai akwai shine mai bada kuma waɗannan abubuwan duka da ya rasa dama Allah ne ya ba su ya ba shi su kuma ya amshe kayan shi sai imani da kaddara to wani ko wani za a ga ba zancen a ce ba ɗan shi babba ya rasu ko wani barayi su mai kaza wani ɗan abu ɗan kaɗan ne zai taɓa shi za a gani in kai satin kuka da shi wani ne rashin lafiya ba kai a ce a baka sani ba ai barayi suka duro suka ɗauke mai salular shi mu shi ne gabaki ɗaya din yayi kaman gashi an kai shi an rike shi a likita tsawon wata guda sai da wallahi da daɗin kare daga nesa kasa gane shi ne yana hali ya yaba kaga ba haka ya kamata ba idan mutum yana sallah to wannan sallah ita za ta sa mai ya danne zuciyar shi lokacin da wani abu na rashin daɗi ya same shi ya faru da shi ya yi haƙuri wadir wata salamihi aljihadu tsolo ko kuwar tozan al'amarin shi ne yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah aljihadu fi sabilillahi ba wai sai ka ɗauki takobi ba ka je kana ta buge-buge ƙoƙarin da za ka yi ka korewa kanka jahilci wannan shi ma jihadi ne jihadun nafsu kenan ai shi da ya fi karfin ba jihadun na takobi ka korewa kanka jahilci kashi a matsayinka na musulmi ya zama to kana musulunci ala basiratin wanda shi ma jihadi ne batun nawa wanda ka san suna musulunci amma ala aman ba akan basira ba akan makaftaka ido rufe komai aka faɗa musu a musulunci za su iya gaskata su ce sadakallahu azim za ka kawo magana ka ce imam malik ya ce kaza tiriyan tiriyan kana kare ya ce sadakallahu azim magana da kyau kaga kuma musulmi ne to wani ayi ba za ka ce mai bayyana jihadi ya mana sun maƙala sannan ba yake alaihi salatu wassalam ya ce ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi shin ba zan baka labari ba game da abin da ya mallaki waɗannan abubuwan gabaki ɗayansu wanda shi ne a nan ne inda gizo ke saƙa ƙultu bala ya rasulallah da ce ƙwarai ya ma'aikin allah ba ni labari fa a haɗa bi lisanihi sai ma'aiki ya kama harshensa ya fuddo shi wa ƙala kuffa alaika haza mazala ce ka kame sharrun wannan daga gare ka harshe duk wata matsala ai ka ji ana cewa ai harshe shi yake yanka wuya wani lokacin magana za ka faɗa ba ka taɓa tunanin cewa maganar nan za ta kawo farraka ba tsakankaninka da yan unguwarka sai bayan ka faɗa ka ga cewa ashe kai ka to ɓara ce kai mai girma wallahi to aisha sa jahili wani lokacin ko bakin shi ba shi da linzami to in ya zama to mutum zai kyale harshen shi duk abin da ya zo kan bakin shi kawai ya faɗa baya aunawa baya tauna magana to sai ka ji yayi magana a bakan shi suna tsoki suna abin da ka faɗa bai ba wani ka lalata ga baki ɗaya alaƙar da take tsakankaninmu da su wani magana alkaɗan ce ya faɗa faɗa amma alaka sama da shekara goma wadda take kula amma yanzu ta barke ƙasar lokacin harshe mai yaka wuya kenan manzala ce wa mu'azu ibnu jabal kuffa alaika haza ka kame sharrin wannan da ya gare ka ka san abin da za ka dinga faɗa da shi qultu ya nabiyallahi wa inna la mu'akhazuna bima natakallamu bi mu'azu yace nace ya jaka dan Allah yanzu mu ma za a dinga damkar mu za a kama mu da abin da muke buɗa baki muna yin magana da shi abin da muke yin magana da shi za a kama mu dan na ce ya ka tafi kaza harshe kawai abin da muke faɗa da shi za a damke mu a mana hukuma ta dalilin shi fa qala sakilatka ummuk maiki alayhi salatu wassalam ya ce malam muazu ashe har yanzu da nake ganin ka baka fahimci ba abin da kake magana da ke sakilatka ummuk ma'ana mahaifiyarka ta yi barinka to akwai kalimat wanda larabawa suke amfani da su amma la turidu aha ba sa nufin afkuwar wannan abu kaga ma yake alayhi salatu wassalam ya ce wa nana Aisha taribat yaminiki fa bima yushbihuha waladuha ma yake alayhi salatu wassalam ya fada ga iyalinsa nana Safiyatu bintu Huyay yace mata aqra halqa cikin Bukhari da Muslim lokacin da suka tafi ibadar hajji أنا عائشة رضي الله عنها تتي حاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل فقلت يا رسول الله إنها حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواج أقرى حلقة أحابستنا هي فقلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت قال فلتنفري gane da kyau idan aka ce akara halaka mummunar addu'a ce akara wato Allah ta'ala ya raunanar da ki ya sa ki rauni Allah ta'ala ya aske miki gashin kanki ya zamanto kin yi gobarar gashin kai halka kenan kaga ba haka annabi yake nufi ba tare bati ya minuki hannunki na dama ta damfari kasa ta yi talauci ba haka annabi yake nufi ba hunaka kalimatun wanda larabawa suke amfani da ita amma kuma ba sa nufin afkuwar wannan abin ga wanda suka yi wannan addu'a sakilat ka ummuka mahaifiyarka ta yi wabinka ta yi barinka wannan shine abin da kalmar take nufi to amma abin da mahaifi yake so ya tabbatar mai shine hal yanzu mu'azu ina ganin ka kusa da ni amma kuma ashe akwai abubuwan da baka fahimce su da kyau ba har yanzu akwai wata fahimta wanda kake da gurguwa game da abin da ya shafi rayuwa a shi wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim mazala ce shin akwai abin da yake tura mutane yake kifa mutane su shiga wuta akan huskarsu huska ta fara zuwa sauran gangan jiki ya shiga au qala alama na akhirihim ko kuma ya ce shin akwai abin da yake tunkuda mutane su shiga wuta farkon abin da zai fara zuwa shine karan hancinsu sannan huska ta shiga sannan sauran gangan jiki illa hasaidu alsidatim in banda abin da harashinan su suke girba musu in banda abubuwan da suke fada da bakansu harshe shi yake kawo matsala wani lokacin kaga da harshe ne mutumin da yake arne zai shiga musulunci hakanan da harshe ne mutumin da yake musulmi wani iyazu billahi zai yi ridda da harshe ne mutum zai karanta alkur'ani da harshe ne mutum zai yi azkaru da sauransu da harshe ne mutum zai faɗi magana wanda take mummuna wanda ma yake alaihi salatu wassalam ya ce wa na aisha da kulkulti kalimatan lau muzijat bi ma'il bahri la mazajatu zala na Aisha ta ce ya rasulullah hasbuka min safiyata min safiyata kaza wa kaza ta ani annaha kasira nana safiyatu bintu huyayyin cikin mata annabi tana ɗaya daga cikin wanda suka fi kowace kyau to amma kuma sai Allah ya kaddara ita gajera ce to manzo Allah wata rana suna hirar da nana Aisha sai ce to mata ta ka hamsatu da gajera ce sai ta ne saboda ta dan kushe ta ne karan manzo Allah ce mata laqad qulti kalimatan law muzijat bi ma qulti la mazajat mana kin faɗi wata kalma law muzijat bi ma il bahri da za a cudanya wannan kalmar da kika faɗa da ruwan teku ba ruwan kwalhi ba ko ruwan tabki ruwan teku lalace leda ta gurbata shi kaɗan za ka faɗi kalma ko kai baka tunanin mai zafi ce da Allah suka ne ga addini lokacin sai muna iya harshen dan ana amfanin wata kalma wani ya ce kaza ni ma an faɗa ban san ba anata ba bai kamata ba ka yi hakuri ka san me take nufi da Hausa bayan ka san me take nufi mai kyau ne ko maras kyau sannan kuma sai ka ajiye ta inda ya dace amma kawai ba da ka ji ba ana cewa kaza ka ce kai ma ka yi amfani da shi a ba waya ba ce wannan wayewa shi ne ka tuntuɓi addininka me ya ba da magana akan wannan kalma din me kalma take nufi a cikin addini na addini na ya halitta mun faɗe ta ko bai halitta mu ba sai ya zama to ana muttabi'un lid-dini la muttabi'un lin-nas me bin addini ne ne ba me bin mutane ba lokacin da ka zama to me bin addini duk abin ka sai ka tuntuba addini sannan zaka aikata shi amma in ka zama to me bin mutane ne kaga wancan ya aikata wacce guguwa ta zo ta ka shige ta wacce ta zo ka shiga wacce ta zo ka shiga sai ya zama to ka gama shekewa a yarka kuma daga ƙarshe ka mutu kuma Allah ta'ala babbaka ka Allah ta'ala babbaka shi wani hadisi turmidi ya rawato shi yace hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce ina ga zamu kwana ana a karatu na gaba insha Allah ta'ala zamu tashi da kan hadisin Abu Sa'lamat al-Khushani a Jursum ibn Nashir abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك